rahim wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd kamar yadda muka faɗa yau shine darasin mu na uku yau shine majalisi na uku a cikin wannan littafi na kitabut tauhid kitabut tauhid wannan kitabut tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ubangiji ya masa rahama ya gafarta mahaifansa ya gafarta masa ya karbi ayyukansa littafi ne mai muhimmanci tauhidi darasi na biyu darasi na biyu ne darasi na uku ne littafi ne mai girma za mu tattauna kan falalan tauhidi wannan babin zai nausar da mutane sosai da sosai cewa duk wani abu da ka sani na shirka ne allah bai yadda da shi ba malamai sun yi magana ko annabi ya yi ishara a kansa cewa zai taba tauhidinka zai taba aqidanka wallahi ko zaka rasa rayuwarka ka rabu da shi aqidan nan ita muka zo da ita duniya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mu muhallaci mutun da dan adam ba sai dan me sai dan me ba su bauta min ba su kadaita ni haka muka fassara ayin ba ku manta ba sai don su kaɗaita ni ni kaɗai amin a komai ita ce bauta ɗin ai illa li ya'budun ay li yuwahhidun su kaɗaita ni a komai motar kan nan da zaka hawo ju kaga ta kawo ka karka karka yadda ka danganta kanka ce motar nan ta kawo ni ubangiji ya kawo ka Allah ya kawo ni komai ka alakanta shi da ubangiji wannan tauhidin yana da wahala shi yasa zamu zo wani hadisi da zaka ga kaman bulus ne hadisi amma kuma maganan aqida ne annabi yake yi dan ya nuna maka aqida wahala ne sai kai da gaske yanzu nan zaka mutu ka shiga wuta saboda mai kaucewa hanya harkar bokaye harkar matsafa harkar kalamai ma da muke yi yanzu nan kaji an ce ya rasulallah kaji ana kiran sunan annabi abinda Allah kada yake kira a kansa Allah kada yake kira a wani sai kaji ana kiran annabi mutum zai faɗi kaji ya kira wani shehi wanda ya mutu a irin halin nan la ilaha illallah Allah ka tsare mu to sai malam ya bude mana da fadin Allah madaukakin sarki alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun a cire wannan gaba ɗaya kawai shirki allazi na amanu lalle waɗanda suka yi imani muminai kenan walam yalbisu imanahum bi zulmin imaninsu kuma ba su gwamutsa shi da shirka ba al-zulmu nan shine shirk walam yalbisu imanahum bi zulmin imaninsu babu shirka a ciki ko ƙarama ko babba a riƙe da babbar shirka da karamar shirka duk wanda ya mutu a kanta ɗaya daga cikinsu yana da hatsari wale musulmanin bi zulmin bi zulmin anan shirka wai kala lukumanu libnihi ya bu ya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kaga haka aka fara kenan zulmun shine shirk annabin Allah yana gaya wa ɗansa annabin Allah lukuman ya kai ɗana kar ka yi shirka domin shirka zalunci ne to alladheena amanu wanda suka imani wala misu imanin bi zulmin basu hada imanin su da shirka ba ulaika lahumul amn wannan suna da aminci ranar tashin alkiyama ranar da kowa yana cikin tashin hankali wa hum muhtadun kuma waɗannan su ne shiryayyun nan da aka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin waɗannan suna cikin almuhtadun shiryayyu da suke karkashin wannan aya din to sai malam sai bude mana hadisi na Ubada ibn Samit hadisin Ubada ibn Samit da zai nuna mana girman tauhidi an Ubada tab an Ubada ibn Samit radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man qala la ila man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu duk wanda ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu kuma ya tabbatar Allah nan wahdahu wa ma kalatul jinna wal insa illa liya'budun liwahidun wahdahu shi kadai ne la sharika lahu bashi da wanda ake hada shi a cikin tarayya in ka fita ka samu abinci Allah ne in ka rasa Allah ne in an shiga kunci ubangiji ne in an shiga yalwa ubangiji ne karka yadda ka ɗauki ƙuncinka da damuwarka ka ɗauka ka ɗora wani ba don zuwan wane ba da ba mu ci nasara ba ba don gwamnati iri kaza ba da ba mu shiga halin nan ba wallahi tallahi tun kafin a halicci duniya sama da ƙasar shekarar dubu hamsin aka rubuta halin da za mu shiga ɗin nan sai an yi shi ka ɗauka kana danganta shi ga wani kana zubar da tauhidinka da aƙidarka wanda halin an yi wasu annabawa wasu annabin Allah ne a zamaninsa an yi abin da ya fi naka zamanin khalifa Umar ba iya ƙarshen khalifanci ba kenan iya ƙarshen khalifanci har sata ake sai Umar ya ce karku yanke hannu karku yanke hannu amul maja'a ake kiranta shekaran yunwa zamanin Umar fa in ka hada Tinubu miliyan goma sun kai ɗayan sayyidina Umar ne a kusanci da Allah a girma da sauransu amma a zamanin sa aka shiga jarabawa mu tsira da aqidar mu da tauhidin mu mu tsira da ita kuma wallahi talla haka za a yi ta yi sunnar Allah ce a bayan ƙasa walil zamani masarratun wa ahzan to ka shaida wahdahu la sharika lahu Allah nan shi kadai ne babu abokin tarayya da shi a komai fa a duk ayyukansa ba wanda ya isa ya canja abin da Allah ya yi yanzu yau Allah idan ya ce duk a dawo a ji daɗi wallah ba wanda duk masifar mutum da muguntansa da mafiyancinsu so ce sai sun canja wallah ba zai canji ba to wanda ya shaida haka ɗin Allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to kun ga na biyu kenan kashi da annabi muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne me yasa aka ce abduhu kuma aka ce rasuluhu bawan Allah ne manzo ne kar ka dauki qualities na Allah ka bawa annabi attribute na ubangiji ka bawa annabi annabi baya warkarwa annabi baya kashewa annabi baya rayawa annabi ba zai taimake ka ba annabi ba zai hana a taimake ka ba Allah ne kadai zai maka wayannan abubuwa din annabi ba zai baka ba kuma ba zai hana ka ba mala'ika ba zai baka ba zai hana ka ba waye mai bayarwa Allah waye ke hanawa Allah shi yasa aka ce anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nan fa annabin ne yake gaya mana ka shaida annabi bawa ne manzo ne ba shi da sifofin Allah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu shi ma annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne me yasa ya kawo annabi isa me yasa annabi ya kawo annabi isa saboda nasara sun dau annabi isa sun mai da shi Allah da haka da ya kawo kansa sai ya tunatar da mu annabi isa dan ya nuna kar yadda suka mai da shi ubangiji ni ma ku mai da ni ubangiji kar ku je kabari na kuna dawafi kar ku daga hannu kuna roƙo na ya rasulullah kamin kaza yanzu kan ma an jefar ma da ya rasulallah ma yanzu ya shehi ake ya inyasi ya jilani ya waye kiran sunan shehi ya taimake ka to ni ma manzo da nake karba da gurin ubangiji to ni bawa ne manzo ne ni dan aika ne abun ku sannan annabi isa ka tabbatar bawan Allah ne manzon Allah ne shi ba Allah bane wa kalimatuhu kalma ta da aka halicci annabi Musa alqaha annabi isa kai alƙaha ila maryam an jeho ta ne zuwa ga maryam kalmar kun fayaku wa ruhun min kuma shi ruhi ne daga ubangiji subhanahu wa ta'ala yadda za ka ce baitullah ɗakin allah naƙatullah taguwar allah allah mai zai da ita sama da ƙasa ma duk baya bukatansu da duk abin da ke ciki amma an danganta ta zuwa ga Allah don girmamawa annabi isa ruhullah don a girmama shi wal jannatu haqqun kuma mutum ya tabbatar fa akwai aljanna ku ga fa imani da aljanna daga cikin imani aqida ta ahlus sunna yasa aqida ta tahawiya mun zo magana wuta da aljanna wan naru haqqun wal jannatu haqqun wan nara haqqun duk mutumin da ya tabbatar aljanna gaskiya ne wuta ma gaskiya ne wa'annan abubuwan to adkhalahu Allahul jannata Allah zai shigar da shi aljanna alama kana min al'amali a bisa gurgudan abin da yake da shi kuma na daga ayyuka Allah zai shigar da kai aljanna kenan imani na zuciya ana hada shi da aikin gabbai bayan zuciyarka ta yi imani harcenka ya fada to sai aka kawo alama kana min al'amali sai kuma gabbanka su yi aiki ka yi imani la ilaha illallah ko to sai kuma gabbanka su yi aikin la ilaha illallah ina so a rike wannan kafin mu je gaba gabbanka su yi aikin la ilaha illallah ɗin to sai ka shiga aljanna adkhalahu Allahu aljanna Allah zai shiga da kai aljanna ma kana min al'amal wannan hadisin bukhari da muslim suka ruwaito shi la ilaha illallah tana da girma la ilaha illallah tana da girma wani hadisi da zai zo gabanmu zai fito mana da girmanta ga wanda ya rike da ita shine hadisin wa hadisin itban hadisin itban walahuma ya zo daga bukhari da muslim kaga hadisi ne ingantacce fi hadisi ibban na daga hadisin ibban fa inna allaha a cikin wancan hadisin wancan hadisin da cikatonsa kenan fa inna allaha duk wanda ya haka ya tabbata la ilaha illallah wa anna muhammadu abdu wa rasul wa isa abdullahi wa rasul wa kalimatu alqaha ila maryam wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu allah al janna alladhi shigar da kai al janna to a wata riwaya fa inna allaha ubangiji harrama zai haramta alannari game da wuta man kala la ilaha illallah duk wanda yace la ilaha illallah musulmin da yace la ilaha illallah yayi aiki da ita ba fadanta ne fa kawai a baki ba aiki da ita shine mai wahala ba kuma manta rigingimun da aka yi ta yi a baya ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in zaka daga hannu ka ce annabi ka taimake ni zaka shiga matsala ka ce ya rasulullah ka fidda ni a halin da nake ciki wannan shirka ne ka hada Allah da wani kare Allah da annabinsa wanda kuma annabi yana fushi da kai mun fada mun ce neman taimako yana da sharuɗa da ƙa'idodi a neman taimakon abin da ba wanda zai iya maka sai Allah wannan ba a taimakon neman taimakon kowa sai Allah ba ka da lafiya ba wanda za ka roƙa ya yaye maka sai Allah akwai neman taimakon abin da wanda yake gabanka zai iya maka ko kuma ɗan adam zai iya maka shi shi kuma yana da sharaɗi ya zama yana gabanka na farko tukuna ya zama yana rayayye ne ya garga nan an cire annabawa ko da waye da waye duk wanda ba sa raye an cire su ya zama na wanda yake raye ne wannan shine number one wanda yake raye ba mun karanta littafin tauhidi ba wanda yake rayen kuma ya zama yana gabanka ya zama yana gabanka ba za ka ɗaga hannu ba za ka ba za ka yanzu kana da wani aboki yana kano ka ce ya abdullahi taimake ni ka bani biro ka yi shirka saboda duk da rayayye ne amma baya gabanka mun gane guda biyu in yana mace kake roƙonsa kai mushriki ne abin da ka san ɗan adam ɗin zai iya misali yanzu ga bironka ya faɗi biron na gashi ya faɗi a nan sai ka ce ya rasu lallaka ce muke ni ka bani wannan biro kai mushirki ne shi ne abin da ‘yan bidi'an ba sa warewa ba sa yi wai har zai haka ya ce Allah ya miƙo min wannan wai Allah ya miƙo masa yana nuna kamar Allah ma ba zai iya ba ka wani izgilanci ne to ka ce annabi ya miƙo maka abin da ya faɗi yanzu ko kuma mamacinka marar lafiyanka annabi ya bashi lafiya dama wannan kan na Allah ne to ya zama na abin da ɗan adam ɗin zai iya ya zama na yana rayi ya zama na kuma yana gabanka baya nesa in yana nesa ka bace sifa na ubangiji sannan in yana gabanka kuma ya zama na zai iya su ne sharuɗan da muka faɗa ya zama na zai iya yanzu gurgu yana zaune ka ce masa yi min kaza kai kai izgilanci da shi ko ba mu kira abin shirka ba shi ko ba mu kira shi shirka ba yanzu kana masa izgilanci ne gurgu za a dora maka kaya wanda masu kafa ma ba za su yi ba ka ce taimake ni ka dora min kayan nan kana izgilanci da shi kan su ne sharuɗa guda uku to nan gurin harrama fa inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illallah ubangiji ya haramta ga wuta ga wanda ya ce la ilaha illallah yabtagi bidalika wajha Allah kuma yana neman yardar Allah yayi la ilaha illallah da ikhlasi ya karbi musulunci shi musulmi ne baya neman yardar kowa baya neman ladan kowa ladan ubangiji kadai yake nema baya bukatan ayabe shi عن ابي سعيد الخدري an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Allah kara masa yadda kala yake cewa kala Musa annabi Musa ya ce ya rabbi ya kai ubangiji na asali sa ya rabbi ya ce ya rabbi ya kai ubangiji yanzu annabi Musa kun san shi kalimullah ko yana magana da ubangiji wa kallama Allah Musa taklima inni stafaituka ala nasi bi risalati bi risalati wa bi kalami ko a shine ba annabi Musa an zabe shi da sako da kuma zance da ubangiji to sai yanzu gashi yana magana da ubangiji ya rabbi ya kai ubangiji allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bihi ka karantar da ni wani abu da zan ke ibadarka in ke bauta maka nake kuma roƙonka da shi nake kiranka da shi ya zama abin da zaka bar na zikiri kun ga wannan falalan zikiri kenan ahlus sunna mu yi kokari mu rike zikiri mu rike zikiri kana tafiya kana zikirin Allah kana zaune kana zikirin Allah mu yi zikiri kuma yadda annabi ya yi da sahabbansa yan ɗariƙa sun fi mu riƙe zikiri ko amma kuma su sai suka samu matsala sai suna yin sa ba yadda sunna ta karantar ba sannan suka samu matsala aka ɗebo wasu tarkacen zikirin ruka yanzu irin salatul fati din nan a ce yafi qur'ani sau dubu shida wannan ai walakanta qur'ani ne cin mutuncin qur'ani ne to alhamdulillah amma su suna riƙe da zikirin sosai sai mu yabe su a riko da zikiri da suka yi sai mu ja hankalinsu kuma a zikirin da suke ba na Allah ba wanda ba annabi ne ya kawo ba a ce shehu tijjani ya kawo shehu jilani ya kawo wani shehi kaza ya kawo shehu in ya ga irin zikirinsa sai a musu nasiha ku bar wannan zikirrukan yadda Allah ya zabe ku ke rike da zikiri kar ku dauki zikirin da zai kai ku wuta ku zo ku dau zikiri na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ajiye zikirin kowa ku dau na annabi na annabin kuma ku yi shi yadda annabin ya ce a yi mu taba samun annabi ya zo masallaci an yi da'ira ana la ilaha illallah la ilaha illallah ba mu samu ba ba a samu wannan ba wanda ya mutu yana irin wannan yana ya mutu yana ta'addanci da annabi ne sallallahu alaihi wasallam to sai a rike na annabi ku ga yadda annabin Allah ya tafi gurin Allah ka bani zikiri da zan je nake yi to mu kuma ahli sunna mu ji tsoron Allah da muke sakaci da zikiri din zikirin asuba zikirin yamma ba fa shikenan zikiri ba kar harcen ka ya bushe allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim haka sifan bayin Allah to sai Allah sai ya ce a bani zikiri qala ya Musa sai Allah ya ce ya kai annabi Musa ai qul ya Musa ya kai annabi Musa ka ce la ilaha illallah ku ga zikirin da aka bashi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kai ta kaɗai ta Allah babu zikirin da ya fi wannan za mu zo mu gani a gaba ƙala annabi musa sai ya ga common abu ne ɗan adam kullum yana son special annabi musa ga is very common wannan la ilaha illallah kowa yana faɗa kullum a sallah ya ka faɗa sai ce kullu ibadika yaquluna hada yace ya Allah ni fa na tambaye ka ka ban special abu ne nawa ya zaka ban wanda duk bayinka kowa yana yi yace duk bayinka yana faɗan irin wannan la ilaha illallah to nan kala sai Allah yace ya Musa ya kai Musa ba dan kowa yana abu shine zai nuna maka ba special bane wani zai iya yana abu amma dan wuta ne karka ga wani yana la ilaha illallah amma wuta zai shiga ku gane wannan bayani tun da ya abinda kowa yake faɗa sai kuma ni aka ban kuma dama ni ma ina faɗansa to sai ana nuna mana cewa yin la ilaha illallahun akwai aiki a kanta akwai haƙƙinta ka bi Allah ka bi abinda ubangiji ya umarni ka nisanci abinda ya hana ka yi ta kuma da haƙƙi sai annabi sai Allah zai bi annabi Musa yanzu fada ya nuna masa girman ta sai ke cewa kai ya Musa law anna samawati sab da dukkan samman nan guda bakwai wa amirahunna ghairi da duk wanda suke cikin tabandani wal Allah ya nuna maka yana sama kenan ko da duk abin da suke cikin sama banda ni koma bayana kenan ko wal ardina sab'a da kuma ƙasa guda bakwai ɗin nan fi kiffatin dukkansu a zo a saka su a cikin sikeli wala ilaha illallah fi kiffatin a dauko la ilaha illallah ƙwaya ɗaya a sa ta a cikin sikeli malar bihinna la ilaha illallah duk sai tarin jayi la ilaha illallah kar ku manta a cikin sikelin can da aka sa sama da ƙasa ɗin da halittun Allah da suke ciki su ba sa faɗi la ilaha illallah ne da la ilaha illallah su ba gaba ɗaya amma an dauko la ilaha illallah guda ɗaya duk sai ta rinjaye su da su ɗin da aikin su da duka wani kin wuce la ilaha illallah hunka dole ka yi ta standard mai tsafta mai kaza mai kaza mai kaza malar bihin la ilaha illallah wasu malamai suka ce ana nufin nauyin kadai banda salatin sama da nauyinta da nauyin 'yan saman kaga har da mala'iku fa kenan da aljanu da mutane da kifaye da ruwa da duwar wasu duka a hada la ilaha illallah ita kadai duk mutumin da ya zama musulmi ya bi la ilaha illallah sa babu shirka can baya alladina amanu wa lam yusu imanuhum bi zulmin babu shirka a cikin la ilaha illallah ka rike ta kana zikiri da ita kuma kana aiki da ita to sama da ƙasa bata isa da la ilaha illallah ba wannan girman tauhidi kenan saboda girman ta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar tashin alkiyama za a zo a yi shela wani mutum a al'umman sun ji annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi shelan wani mutumi a duniya duk mutanen duniyan da suka haɗu za a daga mutumin nan a nuna shi ranar tashin alkiyama yana da littafinsa na zunubi casa'in da tara kowane littafi guda ɗaya iya kallon ka za ka gan shi sai a ce masa wannan zunuban naka a gaban mutane fa akwai ɗaya da ka musanta sai ce a aya Allah sai Allah ya ce masu rubuta zunubi akwai wanda kake tsammanin ya zalunce ka ya rubuta abin da baka yi ba ya ce ya Allah duk na yadda ni ne wannan sai a ce kana da wani abin kwarai da kai sai ya ce babu la ilaha illallah Allah ka yafe mana sai ce wala Allah babu fa yuqalu bala sai Allah ya ce a'a kana da ita inna laka indana hasana kana da wani abu kyakkyawa wa innahu la zulma alayka al-yawm ayyo ba ranan zalunci bane ku ga fa zunubansa ya cika duniya duk jama'a an shaida musu a gaban jama'a yace na yadda kana da wani abin kirki yace ba ni da komai sai Allah ta a kana da shi yau ba zalunci sai a fito masa da wani wani wani wani hankici wani abin nan ID card wani dan kati kamar irin pass da ake bayarwa din nan in za ku shiga taro sai a dauko wani dan kati a cikin katin an rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abin da ke cikin katin kenan ya ashe duk da zunuban sannan la ilaha illallah sa tana da kyau babu shirka sannan wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu din sa ya bi annabi da kyau bai yadda ya bi wani kato ba bai yadda a ce masa wani kaza ne wani kaza ne ya yadda ya dauke shi in an ce annabi ya ce babu daga kafa ba sassautawa na annabi yake dauka bayan kuma la ilaha illallah sai tafiya daidai fa yaqulu sai yazo ce ya Allah wannan dan katin kankane ina za a hada shi da wannan tarin zunubin da laifin da ya cika duniya duk duniya kowa an ka kalli guda daya sai iya kallanka ya Allah wannan kuma menene shi amma me muka ce a jikinta la ilaha illallah muhammadur rasulullah fa yuqalu sai a ce muka innaka la la tuzlam ba za a zalunce ka ba fatu da usijillati fi kiffa wannan tarin takaddu din da littafan da rubuce-rubucen zunubansa sai a dora akan sikeli wal bitaqatu fi kiffa wannan yar takaddan da take da la ilaha illallah sai a dora a bangare daya fatashati sijillat sai kaga wannan katin gaba daya ya kwashe wannan zunubin ya ruguza su ya zubar da su sai a ce ku tafi da shi gidan aljanna ku duba girman tauhidi girman aqida girman la ilaha illallah yadda wuta take cinye abu haka la ilaha illallah za ta je ta wargaza zunubinka matukar kana bin Allah baka da matsala a cikin aqida da tauhidi shi yasa a wani hadisi hadisin Tirmidhi wanda ya inganta shi yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala Allah ta'ala Allah yayi magana da annabi yake gaya masa yake cewa ya ibn adam ya kai dan adam hadisin gudusi kenan Allah yake fada ya ibn adam ya kai dan adam innaka law ataitani bi qurabil ardi qataya da zaka zo min da zunubin da ya cika duniyan nan thumma laqitani sannan he ka hadu da ni na hadu da kai la tushrik bi shay'a na samu a ayyukanka babu shirka ko daya shay'an ku rike babba da karama kenan babu shirka babba ba karama har irin riyadin nan ka bada abu a masallaci dan a ce kafi kowa kokari ka zo kana meeting dan a ce kafi babu duk wannan shirka ne kawai ka zo meeting don Allah ka bada taimako ko ayaba ko kar ayaba ba ruwanka in an yaba ribar kafa in ba ayaba ba dama ba ita kake nema ba aikinka kawai Allah kake dubawa babu shirka ko kankanwa yasa wani maɓoye aikin yake babu shirka ko ɗaya Allah ya ce ka zo da zunubin da ya cika duniya ni kuma zan zo maka da gafaran da ya cika duniya nawa zai ja na wani na ubangiji in dai ka zo aka duba babu shirka a lamarinka to ubangiji ne ce ni kuma zan zo maka da kwatankwacin zunubin kan na gafara wanda duka girman tauhidi suna ganin ne ƙarshen babi ɗin sai akwai matsaloli fihi masa'id insha Allah ta'ala gobe za mu tashi babi na gaba Allah ubangiji ya amsa mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh